الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يومنا hudu ga watan ramadan na shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda hakan ya yi daidai da sha shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu tashi daga inda muka tsaya jiya malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ni idan zaɓin kaina ne ai ban ma zan zaɓi in zama kare ba balantana har da wannan mummunan sifar in kuma mai halitta kake yi wa dariya shi kan ya ɗaukaka ya fi ƙarfin ai mai dariya Allah kenan tabaraka wa ta'ala to an ce annabi nuhu alaihi salam fa ta'ala ya nuhu sai ya kasance ya rika nishi da ajiyar zuciya yana ta nishi yana ta nishi to daga wannan lokaci ne har ya har ya dawo a bayan gari haka ta fara har ya dawo cikin gari ya dinga wannan nishi tsawon kwanaki da aka kuma sai aka sa mai suna nu kamar a ce mai nishi kawai sai yansa sunan nashi na abdul gaffar wanda mahaifin shi ya sa mai sai ya bata da sunan da mahaifiyar shi take ambata shi da shi ya shukuru da ya zanto suka suka bata sai a jifa jifa za ka da ana ambata shi da waɗannan sunaye amma hakikanin sunan shi ne abdul gaffar amma a alkur'ani gaba ɗaya nuh allah yake ambata shi da shi da ba ta gano wannan to allah ya ce mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa lokacin yana ɗan shekara arba'in kamar yadda abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa wasu malaman tarihi sun ce yana ɗan shekara ɗari uku da hamsin aka aiko shi saboda dadewar shekarun su mutanen wannan lokaci wasu kuma suka ce yana dan shekara hamsin duk dai maganganu ne da yawa amma maganar abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ta fi ƙarfi cewar yana dan shekara arba'in ne saboda mafi yawancin annabawa allah yana aiko suna yan shekara arba'in an anzir ƙaumaka muka ce mashi ka yi gargaɗi ga mutanenka min qabli an ya'tiyahum azabun alim rika shirye gura da kuma yaran nan tun kafin azaba mai radadi ta zo masu wannan azaba mai radadi shine ruwan dufa tun kafin ya zo masa kai masa gargadi dama Allah madaukakin sarki yana cewa ai ba wata al'umma da muke halakawa sai mun aiko masa da manzon manzo ko wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance za mu azabtar da wata al'umma ba sai mun aiko masu da wato ainihin manzo tukuna idan ba su bi shi ba sannan sai mu halakar da su an an zirka maka min qabla an yatiyahum azabun alim qala sai annabi nuhu yace ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ya ku mutane na ya faɗi masu wannan magana ƙarƙashin wani basarake wanda ke jagoranta su ana ce mashi ɗagar dau sunan shi kenan yadda mai littafin badayin zuhu an gane ko ya kawo sunan sarkinsu shi ne ɗagar dau ba suna ne na larabci ba kuma kafin shi an yi wasu sarakunan guda biyu dukkansu sun kangare ma Allah amma ba su kangarar da shi wannan dagar daus din yayi ba ba su kayye shi ba to shine wanda aka aka aka buga kuma shine wanda Allah ya saukar da tufa a zamanin sa shi wannan dagar daus din ani ibudullah qala ya qawmi inni lakum nazirun mubin ani ibudullah cewar ku rika ku tabautawa Allah ba maganar gumakan da za a faɗa nan gaba irin su wuddu waddu da suwahu da yagusu da nasaran da sauransu ku bauta wa Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah wa adi'un ni kuma ku yi man biyayya annabi nuhu hadisai da yawa sun zo cewa shine farkon manzanni ba annabawa ba in annabawa ne annabi adam shine farkon annabawa amma manzo wanda za a aiko shi zuwa ga al'umma annabi nuhu shine farko haka hadisai da yawa suke gwada kuma za a ga wasu ayoyin ma suna gwada haka inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd da irin su shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan sannan sai wallazi auhayna ilayka wa ma wasina bihi ibrahima wa musa wa isa da haka annabi nuhu a cikin manzanni na Allah wanda za a aiko su a zance mafi inganci shine farko da aka ya sha wahala ƙwarai da gaske an rika zuwa a buge shi a mai duka duka kuma ba ya ƙarami ba na dukan kawo wuka haihe ya suma ya fara shi su ɗauke shi je can bayan gari su wurgar da shi su a tunaninsu ba ya mutu sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala daidai lokacin asbahi sanyin asbahi yana zuwa sai Allah ya farfado da abinsa ya tada shi kuma a ce ya koma haka ya rika yi sai da ya shekaru dubu ɗaya ba hamsin kamar yadda ayar suratul ankabut ko ta nuna to in mun zo kan wannan zami wannan bayani dan shekarun shi akwai ta akwai sabani akan shekarun shi hatta shekara 950 din nan akwai wata magana wanda za ku ji ta mutum zai je ta kabar ba kuwa amma tun da akwai ta magana ce kuma ta ilimi illa ya kaci ba a cika fadin ta bane kawai sosai an ibudu Allah wa taquhu wa adiyun yaghfir lakum min zunubikum ko Allah zai gafarta maku an ce min dinnan za'ila ce sai ya zanto zai gafarta muku zunubanku kawai ina ba ta an gane wannan sai ya zanto ya gazgata akan wannan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-islamu yajubbu ma qablahu ko ma kana qablahu idan mutum yau duk kafircinsa idan ya zo yau ya musulunta duk laifin da yake da shi gaba ɗaya Allah ya yafe masa diga da mutum ya musulunta yanzu nan wasu malaman suka ce kuma min din ba za'ida ba ce tabi'idiyya ce ya gafir lakum min zunubikum ma'ana Allah zai muku gafara wani abu daga cikin zunubanku shi kuma wannan sai ya koma ma'anar duk abin da ya shafi haƙoƙin Allah Allah zai yafe muku amma ban da haƙoƙin bayan Allah na daga dukiya da cin mutunci ko cin ko zubar da jini na haƙoƙin bayan Allah wannan sai Allah ya muku hisabi a tsakaninku shine ma'anan min din nan shi kuma wata rana lokacin da za a tafi yakin ko in ce an je yakin uhudu ma wani mutum ya zo da zareriyar takobi mai babba tana walwali sai shi ya rasulullahi a ra'aita in kutiltu ka ba ni labari idan aka kashe ni fa aina ana ina zan kasance sai manzo Allah ya ce ko kuma sai a ra'aita in kutiltu fi sabilillahi atugfaru anni khadaya ka ba da labari ya rasulullah idan an kashe ni fi sabilillah wajen yakin nan za a kankare min dukkan zunubai na sai manzo Allah ya ce na'am i sai mutumin ya juya ya tafi sai manzo Allah ya ce a kira shi da aka kira shi sai ce maimaita abin da ka faɗa da ya maimaita sai manzo Allah ya ce i haka ne illa daina fa inna jibril akhbarani bi zalika sai dai bashi ban da shi bashi kan sai ka biya masu shi ko ranar alkiyama ne ko da ka yi shahada jibril yanzu ya zo ya gaya mu wannan magana kaga ya zamto irin wannan ya gafir lakum min zunubikum tabi'idiyya ce ko a wannan ma'anar cewa Allah zai zai gafarta muku wani abu daga cikin zunubanku wato haƙoƙin shi tsakaninku da shi kenan wa yu'akhirukum ko ila azalin musamman sannan kuma Allah zai jinkirta muku ba tare da yayi muku azaba ba kenan zai jinkirta muku yi tsawon rai kuma ba tare da azaba ba ila azalin musamma zuwa ga wani lokaci abin ambata shine lokacin mutuwa inna azalallahi idza jaa la yu'akhkhar lalle azalin da Allah tabaraka wata'ala yake sanyawa na azaba ko na mutuwa idan ya zo ba za a taba jinkirta shi ba ga kowane mutumin kirki ko mutumin banza ita mutuwa ba ta bambancewa sai dai yanayin mutuwan ne ke bambanta kawai amma kowa azalin shi idan ya zo sai ya mutu me yake cewa mai littafin zuhud taqiyan abidan bal aw shaqiyan fa kullu humura ha'inu lil fada'i duk tsoron Allahnka duk shedancinka duk kirkinka duk lalacewarka mutuwa ya kayi ta kawai kuma azali guda ɗaya in ya zo sai ka sai dai kawai mutuwa ce kowa ke yin irin aikin da ya yi in kai aikin alhairi ka zama mutumin kirki sai kai mutuwa mai kyau in kuma ka cika rayuwarka da shigantaku da shakiyanci in ka tayi sai kai mutuwa mara kyau to Allah ya kare mu daga mutuwa mara kyau Allah ya azurta mana kyakkyawar mutuwa inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun qala rabbi
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا na'am فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم ولهم جعلوا أصابعهم في آذانهم نعم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا نعم
ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Allahu akbar Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin kissar annabi na ko sai manzo na farko ko a cikin al'ummar sa gaba daya wanda ya shekara 950 yana yin wa'azi ba wai shekarun shi gaba daya ba yana wa'azi wasu malaman suka ce shekaru dubu yayi ma ba 950 ba wani zai ce to ai kuma aya haka ta ce ya za a canza aya su kuma ayar suka fassara da wannan wannan malaman suka ce da Allah ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alf sanatin ya zauna a cikin su shekara dubu illa 50 aman san ya ce alf sanatin ko shekaru dubu sai ce illa 50 shi kuma aman to ita as-sanatu shekara wadda mutum bai ji dadin ta ba to shekaru dubu yayi sai aka ware hamsin wanda su ne kawai ya ji daɗi a cikinsu shi ne ma'anar illa hamsin aman dai in ji wasu malam dubu yayi amma tara da hamsin cikin wahala guda hamsin kuma bayan tufan sai ya zauna cikin masu imani yana jin daɗi shi ne illa hamsin aman cikin shekaru dubu ɗinsu da ba ta an gane wannan to wannan shi ne قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا sai ce ya ubangiji ni fa na kira mutane na dare da rana ina jan hankalinsu amma falam ya zirhum du'a'i illa firara wannan kiran da nake masu bai kara masu komai sai guje ma gaskiya ina fata an gane wannan duk wannan shekarun da ya fa mutane ba su wuce arba'in ba suka musulunta duka kuma ba annabin da aka yi adawa da shi kamar annabi Nuhu alaihi salam an yi adawa da shi an ƙi shi kuma aka rika koya ma yara ƙin shi bai bai addu'a tufa da ba sai da ta kai ga wata mata ta goyo yaro annabi Nuhu alaihi salam yana wa'azi da wani yana wa'azi a zo ai dariya a wuce yana da mata ma wadda take ita ma kafira ce. babban dan shi shi ma kafiri ne da haka in ya zo ya wa'azi matar sai ta zo ta ce an ga wani mutum mai kama kaza kaza kaza ce aka ce an gani ce to ai mijina ne yana da tabin hankali shi ma dan haka annabi nuhu in ya gama wa'azi sai dan ya zo da igiya an ga mutum kaza kaza babana ne ya samu matsala ya ina yake ni in je in daure shi kaga zai ƙara karkatar da hankalin mutane wajen guje masa to abin da yasa ya addu'a tufan wata mata ta goyo yaro annabi nuhu yana cikin wa'azi sai ta ba yaron dutse ya rike ya ce jehi wancan ya jehe shi ta ce ka kalle shi ko ka girma wancan makiyin ka ne. to kuma sai Allah ya mai wahayi ko wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana aka yi mai wahayi aka ce yanzu ba sauran wanda zai kara musulunta iya wanda suka musulunta su kenan kawai to sai ya ga kawai bari ya addu'a duk a share su gaba ɗaya ba su da amfani tunda suna iya kuma su fitini waɗanda suka yi imanin wasu daga cikin su kuma su daga koma kafirci shi yasa yayi addu'a gaba daya ya kama da su sho Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ka san shi shi Ibrahim duk inda wani abu ya haɗu na na taba darajar annabi ko ya ne sai ya tsaya ya kare yake cewa idan wani ya nemi ya nemi ya ce annabi Nuhu ya fi manzan Allah haƙuri misali ya zauna wajen shekaru 950 ko shekaru 1000 kuma da kan shi yake cewa wa ma ana bi daridin lazina amanu ko ni ba zan kori masu imani ba shi ko sai manzo Allah Allah yake ce mashi wala tadarudil lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi Allah yana cewa manzo Allah kada ka kori waɗanda suke kiran ubangijin su da sahe da marece shi kuma wancan cewa yake ni ba zan kore su ba shi kuma wannan ana sa kar ka kore su yace wani idan ya nemi ya hada ya ce halayen annabi nuhu misali sun fi taushi kuma ya fi annabi hakuri yace to ga amsa wato wai an kaddara in wani ma zai faɗa ne ba saboda an san marasa kunya suna da yawa yace aqibatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama ash-shafa'a ƙarshen lamarin annabi shine ceto zai yi wa al'ummarsa gaba daya shi kuma ƙarshen lamarin annabi nuhu yayi addu'a Allah ya halakar da duniya gaba daya ko ba haka bane haka ne yi addu'a duk sai da duniyar nan gaba ɗaya ta cika da ruwa aka nutsar da dukkan makiya Allah shi ko manzo Allah cewa yake Allah ka shirye da jama'a ta ko su ba su sanni bane haka haka da haka halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin na kowanne annabi bane suna gaba da na kowanne annabi tare da cewa dukkan suna da daraja suna da girma a wajen Allah قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزرهم دعائي دعائي إلا فرارا wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ni dinnan duk lokacin da na kira su su zo su imani domin ka gafarta musu to sai su dauki wasu matakai guda biyu kamar yadda Bisawi ya faɗa adawa ko kuma sabawa ta zahiri da kuma sabawa ta baɗi me take sabawa ta baɗi ne ja'alu asabi'ahum fi azani wanda ce ta zahiri sai su sanya ‘yan yatsunsu a cikin kunnuwansu a haka mana ba ma a so ka ji abin da kake faɗa kaga wannan sabawa ce ta zahiri wasu daga shausu ya bahu ita ma wannan sabawa ce ta zahiri sai kuma su ɗauki tufafin su gaba ɗaya sai su rufe wasu su gaba ɗaya shi kuma wannan dan kada su gashe ma kar a ji sautin shi kuma kar ma a gashe ma gaba ɗaya kawai saboda shi zuwa yake duk inda suke taruwa yana musu wa'azi in ya ga mutum biyu uku sai ya zo ya riga karanta masu sakon Allah to sai a rihe a sanya fuska a wannan tufafi a rihe fuska kuma sai a sanya yatsu a rihe kunni kaga wannan sabawa ta zahiri ke to sabawa ta batini kuma wa asarru sai su ci gaba da zama cikin kafircin su su nace akan kafircin su shine al-israr kaga wannan sabawa ce ta batini wastakbaru kuma sai su yi girman kai ita ba wannan sabawa ce ta bade istikbara girman kai wanda yake mai kaiwa matuƙa domin idan aka yi takidin fi'ili da masdari yana ba da fa'idar wato karfafar wannan fi'ilin kamar yadda yana ce jalastu julusan wannan jalastu din nan na fi'ilin nan da fa'ili to julusan din nan da na kawo ya ƙara karfafa wancan zama da aka tunda aka ce wasu takabaru suka yi girman kai istikbaran din nan yana ga da girman kai ne na sosai sosai to Allah ya kare mu daga girman kai saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa lallai girman kai ba zai hadu da shiga aljanna ba ga girman kai ga shiga aljanna ba za su hadu dole sai dai idan mutum ya zanto wannan girman kan babu shi amma matukar mutum yana tare da wannan sifa ta girman kai to shi da aljanna sai zai hanga kawai wa asarru wa takbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jahara sannan kuma ni din nan na kira su zuwa ga sakon Allah jihara a bayyane malaman tafsiri suka ce bi a'ala sauti da mafi kurewan murya ta in daga murya in kira mutane su zo su bi Allah kaga annabawan Allah ba irin ba irin wahalar da ba su sha ba ko kamar yadda na faɗa da annabi Nuhu ana zuwa fa da itace da bulalai a dinga duka a dinga duka sai an sumar da shi ana tunanin ya mutu a dauke shi a je a wurgar da shi zina zina sannan kuma idan a gari ya dauki haske wato sanyi na alfijir Allah ya tada shi ya kuma sai ya koma ya ci gaba a haka aka dinga wannan shekarun su da shi ne yake faɗin halayen da suke suke suke suke gudana tsakanin shi da su a sun mai ni da wata zihara sun mai inni a alantu lahu sannan kuma ni nakan yi masu kira a bayyane na a bayyane kuma ana ne a tsakanin mutane ko da ba tsaga muryar tawa ba mutane su ga cewa ga nan ina wa'azi wa asrartu lahum israra kuma na boye masu da'awa boyewa a gyar nukan je in samu mutum in kira shi daga ni sai shi ba wanda ya san zo shi in ce ya kamata ka bi Allah ka daina bautar gumaka ka daina kaza mutum ya tsaki ya koma kawai din nayi wannan fa qultu sai nake ce musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku ta hanyar barin shirka da Allah innahu kana gaffara lallai shi ubangiji ya kasance mai yawan gafara ne Allah kai mana gafara idan kuka yi haka yursilis samaa alaikum midrara Allah zai sako ruwan sama nan as-sama'u bi ma'ana al-madar Allah zai sako ruwan sama alaikum a gare ku midrara wani na bin wani an gane ko shine midrara din kuma an ce dama a lokacin da an yi masa fari na ainihin kwanaki arba'in babu ruwan sama an gane ko wasu malaman tafsirin sun ce ma sun mutu haka an yi watanni da yawa ana cikin fari to shine yake sa ku nemi gafara Allah ku daina shirka Allah zai sako muku da ruwan sama da yawa da yawa yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin ko kuma zai yi muku dadi da dukiyoyi wa banina zai muku dadi kuma da yayaye wa yaj'alukum jannatin kuma Allah zai sanya muku ko ka ce zai halitta muku wasu gonakai ya gyara muku gonakinku wa ya ja'al lakum anhara kuma Allah zai sanya muku koramu wanda za ku rika yin noman rani bayan damina ta wuce wannan shine abin da annabi Nuhu yake gaya masu kaga an faɗo masu amfanin duniya ba ko ba su cewa Allah zai masu gafara sai kuma aka faɗi masu abubuwa na amfanin duniya to amma ka'ida dan adam idan ya ƙi abu ƙi na haƙiƙa to hada shi da wannan abin yana da wahala na sha kawo mana misalin da wani malami ya taba gaya ma wani mutum shi mutumin ya zo ne yana so ya saba wa malami amma tun a gida dama ya kirkiro wata tambaya kuma duk yadda zai duk amsar da malamin ya bayi sai ya saba mai shi da haka yana zuwa ya ce akramakallahu menene hukuncin kaza da kaza da kaza shi mai tambayar ba yana gama tambayar sai kuma yake so malamin kayi kuskure duka malamin ya bada amsa sai malamin yake so sahabbai shi ba na baku labarin wannan batumin ba ya shirya tambayoyi ne tun a gida kuma ya zo da niyyar duk amsar da na bada ba zai yarda da ita ba da haka fasa baka ila lisanihi ma fi qalbi abin da ke cikin zuciyar shi na cewa ba zai yarda da ni din ba sai ya zurruf ya zo ya hau kan harshen tun kafin ma in ba da amsa sai sai kawai na yi kuskure kawai da Allah mai irin wannan wata auza za ka bashi to su ma sun kudurta duk abin da annabi Nuhu zai faɗa ba za su yarda da shi Allah ya kare mu daga bata kuma sannan yana daga cikin sababban bata ka rika kallon mai faɗin magana an gane ko ai kaga abin da ya sa mutanen Makka ba su bi manzon Allah ba suna ce mai marayan gidan Abu Dalib su sun sa abu dalib ɗaya daga cikin su ne kawai to wannan marayan gidan shi ne waye shi da zai zo ya ce abi Allah da haka wannan hijabin sai ya kama sai ya zanto ba su bi Allah din da ba ta an gane wannan to kuma akwai al-Hasan al-Basri yana zaune sai wani mutum ya zo ya kawo mai wato koke na fari sai ce ta istighfar an gane ku wani kuma ya kawo mai koke na lalacewar kasuwa akwai wani sahabin alhassan al-basri ana ce mashi rabi'atu bin sabih yana zaune gurin yadda an faɗi wancan wani ya kawo koken fari an ce istighfari wani ya kawo koken lalacewar kasuwa an ce istighfari wani ya zo ya ce yayi aure ba haihuwa shi ma aka ce istighfari wani ya ce gonaki sun lalace aka ce istighfari wani ya ce koramin shi sun lalace aka ce istighfari mutane wajen biyar kenan ko wannan rabi'atu bin sabih sai yake cewa alhassan albasari akramakallahu mutane sun zo da bukatu mabambanta gashi kuma kai duk ka ba su magani guda daya istighfari me ya kawo haka to sai karanto mai wannan aya ita Allah ne ya faɗi inda kan yursil yastaghfiru rabbakum ko innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin kaga yursil as-samaa alaykum midrara magana fari ai ba ta ko wai mudrikum bi amwali lalacewar kasuwa an gyara wannan wa banina wanda bai da bai haihuwa bai samu haihuwa ba an mai wannan wa yaj'al lakum jannatin wanda gonake gonake suka lalace kaga wa an sallame shi ma wa yaj'al lakum anhara wanda koramun shi da gonai suka kafe kaga shi ma an bashi wannan magani da haka istighfari an ce yana da fa'idoji a cikin alqur'ani fiye da goma sha shida akwai soyayyar Allah inna Allah yuhibbu tawabin akwai samun rabo wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun to sannan kuma kaga ga waɗannan wadan guda biyar din nan ko a hade sun kai dai goma sha shida idan ka warasu duk kuma sun zo cikin Qur'ani to kuma yake alaihi salatu wassalam yana cewa man lazama al-istighfara duk wanda ya lazumci istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin farajan haka ne Allah duk wata damuwa sai Allah ya sanya mashi yayi wata damuwa duk wani kunci kuma sai Allah ya bashi mahita a cikin sa in dai mutum ya yarzuci istighfari sannan kuma ranar lahira ma'aiki ya ce duk wanda yake so takardar shi wanda za a bashi ta faranta masa rai to ya zamto akwai istighfari da yawa a cikin ta man man yuhibbu ko man yuridu an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar duk wanda yake so idan an bashi takardar shi ya ji daɗi ya farin ciki to ya yawaita istighfari ya ciki ina ba ta an gano wannan to Allah ya bani iko Allah kuma ya bamu zuriya akan yawaita istighfari wa idza annakum jannatin wa idza annakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce malakum la tarzuna lillahi wa qara annabi nuhu yake ce musu me ya same ku ne la tarzuna wa qara lillah ba kwa fatan ku samu wa qara natsuwa lillahi a wajen bautar Allah domin ka san ba inda ake samun natsuwa fiye da wajen bautar Allah jin daɗi na kowane nau'in abinci da jin daɗi na dukkan nau'in jin daɗi bai kai ga jin daɗin ibadar Allah ba sai dai idan Allah bai ɗanɗana wa mutum ba sho Ibrahim radiyallahu anhu dangane da jin daɗin bautar Allah da jin daɗin soyayyar manzon Allah yake yin shagube ga sauran mutanen duniya wanda ba kan wannan layin suke ba yake cewa wa qul li mulukil ardi namat uyunuhum wa hadha ka mulkul la yubagu bi dirham ka gaya wa sarakunan duniya wanda su jin daɗin kwanciya suka sani da abinci kawai ka ce idanuwan suna ta bacci a banza a wogi ga mulki nan wanda ba a saida shi da kuɗi mulkin bautar Allah da mulkin soyayyar manzon Allah jin dadin su a yanzu inda zaka lura jin dadin ruhi yayi jin dadin komai shi wancan jin dadin ibada jin dadin ruhi ne ruhi idan ya shiga farin ciki yayi dadin komai dadi ba magana dadi bane na harshe ko timbi ko waye ba wannan bane jin dadin ruhi yanzu misali kaddara ta yau aka ce an yi maka wani alkhairi mai girma misali a ce an biya ma kujerar hajj misali ya za ka ji zuciyarka ta gwada wani farin ciki za ka jigo da Allah wani abu wani abu aka ba ka ɗanɗana ba shi ba ne sannan kuma ruhin ne kawai ya shiga cikin wata annashuwa sai a kawo ma abinci wanda ka fi so ma ka gaza ci a wannan lokaci saboda ruhin ya ɗauki wani irin saiti na jin daɗi da ba ta gano kai wasu ma mafi sauƙin wannan lamarin wani ran da aka ɗaura mai aure bai iya cin abinci saboda wani farin ciki zai kama shi wata yin ma ran da aka ɗaura mata aure ba ba su iya cin abinci yadda ya kamata ina ba ta gano wannan to saboda haka jin daɗin ruhi shine wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam kan wannan ma'ana yana cewa an nazaratu sahamun مسموم من سهام إبليس ومن تركها خوفا من الله تعالى wato kallo mutum ya kalli mace haka wata wata guba ce daga cikin ko in ce kibiya mai guba daga cikin kibiyoyin shaidan duk wanda ya bar wannan kallo saboda jin tsoron Allah to Allah zai sanya mashi jin daɗin ibada wanda zai rika jin daɗinta a cikin zuciyarsa a madadin wancan da ya bari Allah zai musanya mai da jin daɗin ibada so da haka wannan yana gaya masu wannan wata fassara kuma sun ce wa ƙaran ɗin nan shine girmamawa me ya same ku ba ku fatan ku samu girmamawa a wajen Allah duk akwai wannan fassara ita ma wa qad khalaqakum adwara gashi kuma Allah ya halicce ku adwaran yanayi bayan yanayi tun kuna ɗigon mani ko koma gudan jini ko koma kuma tsoka ko koma ƙashi sannan kuma Allah ya tabbatar da ƙashin da nama sannan ya kuma halicce ku a yadda kuke shine wa karkala kuma azwara alam tarau
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا Allah madaukakin sarki yake cewa wa karkala akum azwara alam tarau shin ba kwa kallo ne kai fa khalaqa Allahu sab'a samawatin dibaqa yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai ga sunan rufi bayan rufi ba kwa kallon wannan dan tan tagaryen ikon da ke cikin wannan ba matokari ko guda daya to wannan ba mu an gaya mana ne dan mu ba mu san yadda sama take ba mutane masu ilimin sanin sama su za su gaya maka girman sama ai ya sanin su ma kawai to daga nan za a gane girman halittar sama da akwai wazirin kano an gane ko na wancan lokaci lokacin da aka ce jirgi ya fara sauka a kano sai mutane suka taru ana ta kallo sai wazirin kano yake so abin mamaki zama ana ta kallon jirgi sama ba a kallon saman ita kuma ai mamakin ta sai dai jirgi ya zo dan tsubul din shi ya zo ya sauka a saman wai ta yawo sai ya zo nan dubul ya sauka amma shi ake ta kallo ana mamaki amma ga saman da ba a san iyaka girmanta ba ita kuma an wofintar da ita ba a mamakin ta Allah yana ce Allah annabi Nuhu yana ga masu shin ba za ku yi duba ba da yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai dibaqan rihi rihi wata saman wata har guda bakwai masu girman gaske sai da Allah ya wa kanshi kirari yace was samaa banaynaha bi'aidin me yace gaba wa inna lamusi'un sama mun halitta ta da ƙarfi ya ce kai mu fa mun yalwata sosai wajen halittar sama mun buɗa ta fiye da yadda mai tunani ke tunani saboda ma'aiki ya ce idan ka tattara duniya gaba ɗaya ka sanya ta a sama ta ɗaya sai ta koma kamar ka samu dafi iya kallonka sai ka jefar da zobe kawai duka duniya wanda ita ma har yanzu ba wanda ya san iyakarta hakikanin iyakarta ba wanda ya san iya girman to amma in ka danganta ta da sama ta daya haka za ta koma ita ma sama ta dayan da duniyar in ka danganta su da sama ta biyu haka za su koma haka hadisi ya nuna na annaba yake alayhi salatu wassalam to shine alam tarau kayfa khalaqa Allah sab'a samawatin libaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran kuma Allah ya sanya wata a cikin fihinna fi hadha al-kalam hasbun mudafin ay fi ba'dihinna an gane ko Allah ya sanya wata fihinna cikin sashen sama tun a malaman tafsiri na sintini sun tabbatar da ainihin wata din nan ba can cikin sama yake ba yana cikin sararin samaniya a daidai a sama wa duniya din da haka duk wanda zai ce ba ya je duniyar wata wani da i gaskiya ne amma bai shiga cikin sama ba iyakan karan saman nan a nan Allah ya halicci wato ainihin wata amma ka taba ji an ce an ji gun rana zai mutum ita rana tana can cikin sama in ma sama ta hudu in ma fiye da haka bisa sabani da haka ba za a iya zuwa inda take ba amma shi wata dama Allah ya halitta shi a nan kawai kusa kusa din nan shine wa ta'ala al-qamara fihinna Allah ya sanya wata a cikin sashen sammai nuran ya zama haske wa ja'ala ash-shamsa siraja kuma Allah ya sanya ita kuma rana ta zama fitilla to an ce ai wata ya fi fitilla haske ko saboda shi wata yana tara da guri mai nisa amma ita kuma fitilla fa za ta iya haska ga muguntuwa za ta iya haska aka ce ta me hikimar a faɗin Allah ya ce wa ja'ala shamsa siraja an ce hikima kaga shi Qur'ani balaga gare shi ba irin maganar dan adam ba ce yanzu idan ka dauko social mai haske in ka haska littafin ka ai za ka karanta ko tangaran amma ba kowa bane ke iya karanta littafi cikin hasken wata wala ba kowa bane ke da ku mutane wasu mutane ba za su iya ba to amma ita ko rana fa idan kai to duk abin ka yi in ba ka gani za ka karanta kowane littafi tamkar ka ɗauki illa ka sa akan littafin kana karanta shi ne fadin ubangiji wa ja'ala shamsa siraja ta zama fitilla ga komai kamar ka haska shi saboda haskenta shi ne ma'anar hikimar kawo cewar wa ja'ala shamsa siraja na'am wallahu ambatakum ai kamar nan ne ko وجعل السراج هي مكينا والله أنبتكم من الأرض نباتا نعم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Allah madaukakin sarki yace wallahu anbatakum min al-ard nabata Allah shine wanda ya ya halice ku daga ƙasa wato ana ne annabi Adam kenan alayhi salam kuma kowa din ma da ƙasa ta halice shi dugon maniyin da aka zuba wajen halittarka Allah tabaraka wa ta'ala ce inna khalaqal insana min nutfatin amshaj amshaj wanda aka sissirka to duk kasar da za a rike ka a gurin sai an je an ɗauko ta an hada da wannan dugon maniyin da na babanka da na babanka an hada su an gaura ya sana'a da sai ka da su duk inda za ta juya wannan inda aka ɗauko din a nan za a yi ma kabari ko kai waye in an ɗauko shi a wata ƙasa ne ma nan ne za a je a rike ka in a saudiya ne in a china duk inda aka ɗauko wannan ƙasar aka gawa matar ita sai wani dalili ya kai ka a can za ka mutu kuma daidai gurin nan za nan za a yi ma kabari ne shine wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha sannan sai Allah ya mai da ku cikin wannan ƙasar wa yukhrijukum ikhraja kuma ya fitar da ku fitarwa daga cikin kabarbara lokacin tashi kenan to Allah ya sa mu je sa'a na'am
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا Allah madaukakin sarki ya ce wallahu ta'ala lakum al-ardha bisada Allah shine ya sanya muku ƙasa ta zama ga ta nan shimfiɗa ku yi gidaje an gane ku ku yi gonakai ku yi guraren shakatawa ga ta nan a shimfiɗa ku yi duk abin da kuke so ku yi inda Allah ya ga dama da sai ya yi ta ba za ta yi irin wannan abubuwan ba wani sufi da wani mutum basara ke ya kira shi ya gina wakilin gida ka ta fare ya sanya mata da kayan alatu iri-iri ya ce zo gani ya ce iko Allah mu je in gani me za ka nuna min ya je nuna mai gini ga yanzu ya kai matuƙa ga kayayyakin alatu ga kuma mata nan kala-kala ya ce ya kake gani na more da na samu waɗannan ya ce yi ka more mana tunda dai ka ebo taɓo an gane ko ka ebo taɓo da ruwa ka gauraya kana ta kana ta kana ta sanya wani kan wani har ya zama gini ka more tabo ne kawai ba wani abu ba da ruwa ita kuma waɗannan mata da kake ta tinkawo da su da sauransu duk iya jin daɗin da zake da su mafitsara ce za ta haɗu da mafitsara shi ke nan kawai ita su kuma waɗannan kayan alatu dukansu gaba ɗaya kayan gona ne a can bayan gari sun ake shuka su ita in za ka bi Allah malam ka bi Allah wannan bishiri ne ka nuna mu ba wani abin al'ada ka nuna mu ita kawai ƙasa ce da ruwa sai mafitsara da mafitsara sai kuma wato kayayyakin gona kawai na can daji su ta nuna mun kawai to kuma har yanzu duk wani jin daɗi ya wuce wannan ne ai ba zai wuce wannan ba to amma idan suka haɗu da Allah da dabin Allah sai su yi amfani wani malami yana cewa ma ahsana dina wa dunya idza istama'a la barakallahu fi duniyar biladi idan duniya da addini suka haɗu mutum ya shirya jin daɗin rayuwa sannan kuma yana bin Allah to wannan madalla madalla amma a ce duniyar kadai ba addini wannan tur wadarai ba zai zama abu ne wanda yake mai- mai mai fa'ida ba to shine wallahu ta'ala lakum al-ardha bisada litasluku minha subulan fijaza domin ku shiga a jikin ƙasa din ku shiga hanyoyi fijazal masu yalwa an an gane ko domin ku shiga hanyoyi ga sunan masu yarwa ku je ku cimma bukatu na'am
قالوا إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزن الظالمين إلا ضلالا Allahu akbar haka dai ana ta gaya mana wannan kissa mai cike da izina iri iri yake cewa wa qala nuhu ko ai akwai wawu ko ko qala to kun yadda da qala kadai qala nuhu rabbi annabi nuhu sai yake cewa ya ubangiji innahum asawni su waɗannan mutane sun bijire min sun saba min wattaba'u sun biye ma man lam yazilhu wanda maluhu dukiyarsa wa waladuhu ko da 'ya'yansa ba su ƙara mai komai ba illa kasara sai dai tabewa su ne shugabannin dukiyarsa da 'ya'yansa ba ta ƙara masa da komai ba sai dai tabewa wa makaru makaran kubbara nan sai aka kawo su da shi ga jami so da man din nan in aka yi mura'atin lafazinta to ifradi idan aka yi mura'atin ma'anarta kuma jami'i yasa aka ce wa makaru can mallam ya zirhu maluhu wa waladuhu illa kasara amma sai aka ce wa makaru makaran kubara an yi mura'atul ma'ana nan kuma sun yi makirci iri iri ga annabi nu makaran kubara makirci ne girman gaske tunda sun yi sun sun dauki matakai na kashe shi ma iri iri Allah kun bai kashe shi ba wa qalu sai suka rika gaya wa mabiyansu la tazarunna alihatakum kar ku sake ku bar gumakanku kul aka bar gumaka wala tazurunna waddan kar ku bar guncin waddu wala suwa'an ko suwa wala yagusa ko yagus wa ya'uqa ko da ya'u da nasara waɗannan gumaka guda biyar su ne manya akwai kuma wasu da yawa bacin waɗannan kar a sake a basu Allah tabaraka wata'ala ce wa qad adallu kathira hakika su waɗannan manya sun halakar da mutane da yawa da ba shi shugaba shugaba ko malami duk idan ya halaka to ba zai halaka shi kadai ba sai ya halakar da mutane da yawa isa ma yake ke cewa idza zalla alimun zalla bi zallati alamun idan malami ya kawashi ta zame yayi daji to sai ya sami rakiya da yawa Allah ya kiyaye mu da tabi'u wa nasra wa qara dallu kathira wa la tazid zalimina illa dalala kar ka ƙara wa azzalimin komi sai bata tunda dai ba za su ƙara haihuwar kowa ba sai wanda yake kafiri dama bayan Allah ya mai wahayi da hakalin sannan ya faɗa haka an gane ko na'am yamma ka ira ta
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا Allah tabaraka wa ta'ala ce mimma khadi'atihim a wata kira'ar mimma khadayahu duk abu saboda zunuban da suka yi ukuri ko sai aka nutsar da su da ruwan dufan kaga anan ba a faɗi dufanan ba sai aka kawo shi kawai da wata siga aka nutsar da su cikin ruwan dufanan wa udkhilu nara kuma a ranar lahira aka shigar da su cikin wuta ko kace cikin kabari da wannan yana daga cikin ayoyin da ake kafa hujjar su wajen azabar kabari tunda ai shiga wuta bata zo ba ta zo sai aka ce ukuriku me fa udkhilu naran ma'ana fil kabari ke an nutsar da su cikin ruwan tufana kuma aka shigar da su cikin wuta a cikin kabarin su falam yajidu lahum min dunillahi ansara ba za su taba samun masu taimaka masu ba dangane da azabar Allah Allah ya kare mu idan Allah zai azabtar da kai ba wanda ya isa ya kare babu shi ko hadisi yana nan cikin sahihu muslim annabi Ibrahim zai roki Allah ya bar ya bar wannan azab dan uwan mahaifinsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kai annabi Ibrahim ne alƙawarin ba ba wani kafiri da zai shiga rahama ta suna cikin tattaunawa da Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a maida wannan dan uwan baban nashi ya koma wani me ake ce mishi wata dabba haka mara can gani shikenan kawai yana jiwa sai ga an shige da wata dabba cikin wuta yace ya aka ce shi aka mai da haka saboda kada ga an shigar da shi da tuffar shi hankalin kai tashi amma kawai duk wanda yazo da kafirci ba zai iya ba zai tsira gaban Allah haka fa lam yasulu lahum min dunillahi ansara to na wa qala wannan ne wa qala din وقال نوح نن ne وقال din ko وقال نوح annabi nuhu sai ce rabbi ya ubangiji la tazar dayyaran kada ka bar wani mazaunin gida an gane ko a ban kasa daga cikin kafirai din nan karka ba ko mutum da akan kasa daga cikin waɗannan kafirai mazaunin wani gida kowa ya karka bar shi ai dayyaran nazila darin wal muradu bihi ahadan haka mai jalale ne yace da yara din duk wanda ke zaune cikin gida ai kuma kowa yana cikin gida dama mana dukkan su kenan gaba da innaka in tazarhu lalle kai din nan idan ka bar su an gane ko yudillu ibadaka za su batar da wannan bayin naka wanda suka yi imani shine matsalar su wala yalidu sannan su kuma akan kin kansu ba za su haifi kowa ba illa fajiran kafara sai fajiri mai yawan kafirci ana nihi wanda zai zama kafiri mai yawan fajirci saboda duk lokacin yaron da za a haife shi ba zai zama kafiri ko fajiri ba sai ya balaga tukun kamar yadda hadisi ya ka nuna ma'ana wanda karshen lamarin shi haka zai koma walam yarju illa fajiran kafara rabbi gifirli
rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman
annabi Nuhu ne ko idan neman gafara Allah ba wai sai kana da laifi ba shi annabawa dukan su ba mai laifi duka ma'asumai ne amma ga ya ubangiji kai mun gafara ashe inda neman gafara fa'idar rabuwa da zunubi ne kadai da annabawa ba su ba yana da fa'idoji da yawa rabbi gifiril ya ubangiji kai mun gafara wali walidayya haka ne yayi ko to wannan shi zai tabbatar maka ashe mahaifan annabi nuhu mu'minai ne kenan tun daga shi za a yi dufana an gane ko yana magana kuma Allah kai mai gafara da iyayen shi kai ka tabbatar da ko ɗayan biyu ne ko dai ya zanto sun yi wa fati tun a baya ba zai nema masu gafara ba ko idan ba mu'minai ba ne ko kuma ya zanto a wannan zamanin ne to in kuma a wannan zamanin ne to kenan suna cikin masu imani balantana kun magana ta farko din ita ce tabbatanta rabbi gifir li wali walidayya wa liman dakala baytiya mu'minan kuma kai gafara ga duk wanda ya shigo baitiya gidana ko kuma baitiya masallaci na duk an fassara mu'minan yana mai imani a gare ka ya Allah sai kuma yace walil mu'minina wal mu'minat wannan kaida balaga shi suke ci mashi al-idnahu shine a kawo magana a rika kawowa ana buɗa ta ana ƙara buɗa ta kaga ai rabbi gifirli wal walidayya wa liman dakala baiti mu'mina ay ayisa al mu'minina al mu'minat inna ay dakala baiti mu'mina din amma sai aka ce wal mu'minina wal mu'minat kai gafara da mu'minai maza da kuma mu'minai mata wala tazidiz zalimina illa tabara karka ƙara wa azzalimai komai sai dai halaka kawai manzo alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya wuce wajen wata makabarta ya roki Allah ya gafara ga dukkan wanda ke cikinta to Allah zai ba shi lada adadin waɗanda aka taɓa rufewa a wannan makabarta a zuwa wannan lokaci kowace makabarta ce ka zo wucewa sai ka ce ya Allah ina roƙonka duk mutanen da ke cikin makabartar nan Allah kai masu gafara to idin amma kuma kai ma sai ka fa'idanci da wannan adadin su in su dubu ɗari ne Allah zai baka lada dubu ɗari in fiye da haka ne ma kuma fiye da haka ne so da haka mu riƙe wannan istighfari ba karamin makami bane na sha gaya mana wani sahabi ya ce nukan kirgawa manzon Allah fiye da so 70 a majalisi daya shine astaghfirullah wa atubu ilayhi Allahumma ghafir li a majalisi daya ba wai dauka tarbiyyar a haka nan ana zaune ana fira sai sai ce astaghfirullah wa atubu ilayhi Allahumma ghafir li sai a cigaba da labarai kuma sai sai cikin astaghfirullah wa atubu ilai sai ishara ne zuwa gare mu so da shi bai da zunubi ko da amma da akan tafdan take sai astaghfirullah wa atubu ilai allahumma ghfir li yace sai in kirga a majalisi da gurin zama ɗaya kawai annabi sai ya faɗi wannan fiye da so 70 ta amma mu majalisar mu ta zama ba majalisa ce ta labaran siyasu go da gaddama da kumfan baki da ainihin labarai marasa amfani to ko me za ka yi a majalisa idan ka gama ana so ka ce wato ka yi kafaratul majalis wadda mafi yawanci duk sun gama karatun wani hadawa da ita ko kafaratul majalis wanda idan mutum muka zo ƙarshen Allah yadda mutum zai ci ta to amma yanzu nan za mu tsaya idan akwai tambaya cikin 'yan mintocin da suka rage ba matsala ana yi gobar alaikum salam na'am salatu rakatan fajr rakatan fajr wani mai tambaya yake cewa tana yiwu a yi jami'in ta to ni dai na ba da shawara kar a yi zami kowace nafila ma in an so ana iya yin zami amma dai tun da ita ma'aiki bai taɓa yin zamin ta ba kowa ya yi tashi kawai kuma shi ga bayan da za a yi zamin ai abin zai zama to yana da wahalar wasarai da gaske tun da mutane ba fara ɗaya suke shiga ba su gaske wuraren wasanni ne ake cika kahin a fara ko haka na ga wani mai hikima ya rubuta a facebook kuma gaskiya ne in za a yi kwallo kayan a fara kwallon sai a ga an saka gurin makil ko amma ko masallaci an tara sallah wani ma ya ji an tara sallah zai alwala ko mai kokari ne wanda ba zai rasa raka a farko ba so da haka kowa ya raka ta badar shi kadai gaskiya ya fi zama dai kowa ya shi kadai ya fi zama dai na'am na'am muna gaba sallah asuba wasu wanda ba su samu yin raka ta fajar ba su miƙe shi akwai hadisai da suke gwada haka suwar ba hira ta hulo din ba kana iya tashi ka yi karama raka ta fajar da ita ce na filar da ake ramawa da ba ko da lokacin da ya fita to amma abin da za ka iske a littafin malikiya suwar hira na ta hulo ta rabu da wannan can sai a rama an gane ko amma da ko bayan sallar bayan sallar asuba ka tashi kai ba matsalar komai na akwai hadisai kuma sai ya haini hadisai na ma shayin bayani kuma da ce ko masu rauni ne da sai amma tun da sai haini ba za a iya kauna su da ba ta gano Allah ya samu dace to wannan kafaratul majlis ita ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan ma'aiki yana cewa man jalasa majlisan fakasura fihi lagaduhu faqala subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك duk wanda ya zauna wata madrasa ya yi ta maganganu ya yi ta maganganu aka ta hira da ya zo tashi daga wannan majalisa sai ya ce wannan yayi wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka to a wannan majalisa duk abin da ya Allah zai gafarta mashi to wannan shi ne kafaratul majalisa Allah ya samu dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah